الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد bayan haka ‘yan uwa muna ƙara jaddada godiya ta musamman da yabo da jinjinawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan safiya ta ranar Asabar. A wannan majalisi namu mai albarka mai suna muntadal muta'addibin domin ci gaba da karatukanmu na luga. musamman daga cikin littafin al-maqamat maqamata shekul imam abu muhammad al-qasim ibnu ali ibnu muhammad ibnu usman al-hariri al-basri rahimahullahu ta'ala a yau muna shida ga watan rajab hijira ta manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1444 wanda ya dace ma 28 ga watan ɗaya shekara ta 2023 darasi da ya gabata a wancan sati mun shiga makama ta 48 mai suna alharamiya mun tsaya daidai wato gabar da abu zaidi na birnin saruja yake kissanta ma alharis ibn hammam wato labarinsa lokacin da ya yi alkawali tsakaninsa da ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ya tuba ya daina shan giya lokacin da yake faɗa yake cewa ilamu anni kuntu inda suludi zanni wa sududil jaddi ya ce ya ku jama'a ku sani lalle ni lokacin da wato ƙyastuna ya taurare idan aka ce azzan shine dutsen ƙyastu wanda ake ƙyasta wuta a wancan lokaci wanda, wanda ashana ta maye gurbinsa a yau an gane ku lafazin sulud shine ma'ana taurarewar abu ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala fatarakahu solida shine ya ce anni kuntu inda suludin zanni lalle ni lokacin da dutsen kyastuna ya taurare ma'ana na kyasta na kyasta ta ƙi kamawa me yake nihi a nan kinaya ce ma'ana lokacin da al'amari ya yi ƙamari ya buga ya buga duk inda ya kamata a ce an samu ba a dace ba wasu dudil jaddi da bijirewar wato rabo wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ni'imtar da bayinsa lafazin sudud shine bijirewa ga ya canya suduna anka sududa sai ya ce aklastu ma'allahi niyatal aqadi wa a'adaituhu safqatal ahadi sai na tsarkake niyya tare da ubangiji subhanahu wa ta'ala wa a'adaituhu safqatal ahadi na bashi wato alƙawali lafazin safqa shine alƙawali kamar misali yadda al'adarsu da ɗabi'arsu idan an yi alkawali akan haɗa tafukan hannu a jimki an gane ko domin taɓa hannu shine ake kira safka asali idan suka yi ciniki to wanda ya saya da wanda aka sayar ma kowa yakan meko tafin hannunsa sai a taɓa wanda wannan yana nuna ka yarda ka amince shi ma ya yarda ya amince ciniki ya tabbata shi yasa aka ɗauki lafazin safƙaƙin gaba ɗaya aka ba cinikin asali mina tasfik ne a tasfik shine taɓa hannuwa to haka in alkawali aka yi akan haɗa hannu a taɓa kenan ya wanda alama ce tana nuna cewa ka yarda ka amince shine dai a takaice a nan da ya ce akhlastu ma'allahi niyyatal aqdi na tsarkake niyya ta zuciya tare da ubangiji subhanahu wata'ala wa a'adaituhu safqatal ahadi na bashi alƙawali na ala Allah asba'a mudaman bisa cewa nan gaba ba zan koma sayan giya wala uaqiru nadama kuma ba zan lazinci mashaya lafazin nadama jam'i ne na nadim idan aka ce nadim aboki na shan giya wala uaqiru nadama ba zan lazinci wato mashaya wala ahtasi wa wala ahtasi qahwatan kuma ba zan kwankwaɗi giya wala aktasiya nashwatan kuma ba zan tufatu da maye فسولت لي النفس المضلة والشهوة المضلة المزلة واتو النفس المضلة ري مي بتر دم أبو چنتا كنا النفس الأمارة بسو والشهوة المضلة da shahawa mai kaskanta wanda ya bita almuzilla mai sanya talallabiya ko ka ce almuzilla mai sanya sarmandau fasawwala tiliya sai ta ƙawata mun an nadamtul abdala na yi sha tare da wasu sadaukai wa aɗaitul ardala na yi bayayyar gidaunu na giya tare da su lafazin al'arɓal jam'i ne na ri'il ri'il shine ma'ana zakka wanda ake awo da shi to a nan ya are shi abin da yake nufi gidauniya ta giya sai ya ce wa aba'atul waƙara na tuzartar da natsuwa da Allah ya mu warta ba'atul uƙara na kwankwaɗi giya wamta ɗaitu maɗal kumaiti wato na hau bayan giya wata na saitu taubata ta nasiyal maiti na manta tu komawa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tuba irin yadda wato ake manta mamaci. shi ne ya ce wata na sai taubata na manta tuba zuwa ga Ubangiji na ta nasiyal maiti irin mantawa da mamaci. Fin malam aqna bihati kumul marra fi ta'ati abi murra ya ce sannan ban dangana da wannan karo da na yi ma'ana wannan shan giya da na koma shi ne ya ce fi ta'ati abi murra game da miƙa wuya ga abu murra shine wato iblis hatta a kaftu alal kandaris ya ce har na dukufa a kan kwankwadar giya fi yawmil khamisi a ranar alhamis wa bittu sari sahaba'i na kwana ina kayayyen giya fil lailatul garra a cikin dare wanda yake mai matukar haske ma'ana shine daren juma'a domin dare ne wanda yake mai fabala ya ce wa ha ana badil ka'aba ya ce ya jama'a ga muku ni ina mabayyanin bakin ciki da ɓacin rai lirafabil inaba domin kakkaɓe tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala namin nadama ina mai daɗuwar wato nadama shine ciza yatsa liwasilil mudama domin saduwa da giya shadidul ishfaki ina mai tsananin tsoro da firgici min naqabil mithaqi wato game da warware alkawali da nayi tsakanina da ubangijina mu'tarifun bil israfi ina mai furici game da wato wuce iyaka fi abbis sulafi game da kwankwadar giya فيا قوم هل كفارة تعرفونها تباعد من ذنبي وتدني إلى ربي يتي ياكو جماعة هل كفارة تعرفونها shin ko kun san wata kafara tuba'idu min zambi wadda za ta nisanta ni game da zunubi na wato da ni ila rabbi ta kusantar da ni zuwa ga ubangiji na a takaice bayani ya gabata a wannan gaba malam sai da ya zano mana sunaye na giya ɗina bin ɗaya kusan sunaye bakwai farko dai wato mudam da ya ce ala Allah asba'a mudaman mudam suna ne na giya ɗaya kenan na biyu shine ƙahawa na uku wato al'uƙar na hudu alkumait na biyar alkhandaris na shida as-sahaba na bakwai shine as-sulaf an gane ko na bakwai shine as-sulab domin lafazin almudama ya gabata nan da yace namin nadama li waslil mudama daidai yake kenan ala Allah asba'a mudaman za mu tashi wannan gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى قال أبو زيد أبو زيد نبرن سروج سيكي فدا فلما حل أنشودة نفسه وقضى الوطر من اشتكاء بثه wato lokacin da ya kunce azargagiya ta kakinsa ta tufinsa falamma halla unshuɗata nafsihi lokacin da ya kunce azargagiya ta tufinsa mi yake nihi da tufi ma'ana zancensa asalin kalima ta annafs shine ma'ana tufi ga ya can wa min sharrin nafathati fil uqad unshuda shine azargagiya wanda daga zaran ka ja baki ɗaya gaba ɗaya sai ya kunci shine unshuda ga ya can wa idza uaqidu lam takun unshudatan uqadi lafazin shine anashi ala wazni anashid idan ka ce unshuda jam'unsa anashid idan ka ce unshuba a zargagiya jam'in shine anashid shine yace falamma halla unshudata nafsihi lokacin da ya kunce a zargagiya ta tufinsa ma'ana zancensa waƙadal waɗara ya biya bukata minishtika ibafihi game da kai kukan baƙin cikinsa da ɓacin ransa, idan aka ce albafu shine baƙin ciki da ɓacin rai, ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, hikayatan an ƙauli ya aqub alaihi salam, inna ma ashiku bathi wa huzini ilallah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu. Shine ya ce wa ƙazal waɗara ya biya bukatarsa. minishtika ibasihi game da kai kukan bakin cikinsa da ɓacin ransa. Lafazin alwadar shine bukata ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Ahzab, falamma ƙaba zaidu minha waɗaran zawajina kaha, likai la ya kuna alal mu'umini na harajun fi azuwaji adi'iyaihim idza qabau minhunna waɗara wa kana amrullahi maf'ula. na jatini nafsi ya aba zaidi wato raina sai ta gana da ni ta zantar da ni ta ce ya aba zaidin ya kai abu zaid hazihi nuhuzatu saidi wannan fa wata dama ce ta farauce abin da ke aljihon jama'a don haka kar a bari ta kuci fashammir an yadin wa aidin ta ce da ni maza zagini hannunka wa aidin da ƙarfinka wannan dama ce ta farauce abin da ke aljihun jama'a kar a yi wasa shi ne ya ce fala ya ce na jatini nafsi raina sai ta gana da ni ta ce da ni ya aba zaidin ya kai abu zai hazihi nuhuzatu saidin wannan wata dama ce ta farauce abin da ke aljihun jama'a, fashen mir an yadin wa aidin, maza zagine hannunka wa aidin da ƙarfinka. Lafazin aidin shine ƙarfi kenan ga ya can faɗar Allah subhanahu wa ta'ala, wasama a banaina ha bi aidin wa inna la musi'una. Kuma ya faɗa wasu kur'ab da na dawo da zal'aid innahu awwab. fanta habtu min majsini intihaba shahami wan kharatu min as-saffin khirat as-sahami Abu Zaid yake cewa fanta habtu sai nayi maza na zabura min majsini wato daga magurhwana ta an gane ko lafazin majsim ismul mawdi ne min al-jusum ne al-jusum shine ma'ana gurhwani ga ya can fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Hud wa akhadha allazina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin shine yace fanta habutu sai na zabura min majisimi daga magurhwana ta intihaba shami irin zabura ta mai kaifin hankali mai taka tsantsan wani kharatu na fita da gaggawa mina saffi daga cikin sahun jama'a in khiraɗar sahami irin fitar kibiya idan an halbata. Wa ƙultu sai na faɗa, Ayyuhal arwa ullazi faka majidan wasu udada, wallazi ya bitagin rasha daliyan jubihi gada, inna indi ila jama bita minhu musahada fastami'iha ajibatan gadaratni muladdada أنا من ساكني سروج ذوي الدين والهدى كنت ذا ثروة بها ومطاعا مسودا مربئي مع لف الضيوف ومالي لهم سدى أشتري الحمد باللها وأكل إرد بالجدا لا أبالي بمنفس طه في البذل والندى أكد النار باليفاء إذا النكس أخمدا ويراني المؤملون ملاذا ومقصدا لم يشم باركي صدي فانثنى يشتكي الصدى لا ولا رام قابس قد هزندي فأصلدا طالما ساعد الزمان فأصبحت مسعدا فقضى الله أن يغير ما كان أودا بوأ الروم أرضنا بعد ضجن تولدا فاستباهوا هريم من صدفوه موحدا وهووا كل ما استسر بها لي وما بدا فتطوهت في البلاد طريدا مشردا أجتد الناس بعدما كنت من قبل مجتدا وترابي خصاصة أتمنى لها الردى والبلاء الذي به شمل أنسي تبددا استباء ابنتي التي أسروها لتفتدى فاستبن مهنتي ومد إلى نصرتي يدا وأجرني من الزمان فقد جار واعتدى وأئني على فكاك ابنتي من يد الإدا فبذا تنمهي المآثم عمن تمردا وبه تقبل الإنابة ممن تزهدا وهو كفارة لمن زغ من بعد ما اهتدى ولئن, ولئن كنت منشدا فلقد فهت مرشدا فاقبل النصح والهداية واشكر لمن هدى واسمه الآن بالذي يتسنى لتهمدا يجي أيها الأرواح يجي يا كي ونن شوغبا mai razanar da jama'a saboda kyawun da Allah ya yi masa. Lafazin al'arwa asali minan rau'u ne, al'rau'u shi ne tsoro da firgici, ga ya can falamma zahaba an ibrahimar rau'u wa ja'atuhul bushra yujadiluna fi qaumi lut idan aka ce al'arwa shugaba mai razanar da jama'a saboda kyawun da Allah ya yi masa shine yace ayyuhal arwa'u ya kai wannan shugaba allazi wanda faƙa ya fifici jama'a majidan ga ɗaukaka wasu udadan wato da shugabanci wallazi ya wanda yabtagin rashada yake neman shirya liyan jubihi gada don ya samu tsira gobe kiyama da wannan shirya da ya nema ya ce inna indi ka san da cewa lalle a guna akwai ilaja maganin ma bitta abinda ka kwana musahadan kana marashin bacci minhu saboda shi fastami'iha yace saurararta ajibatan abu ce mai matukar mamaki gadaratni muladdada ta bar ni ina wange-wange lafazin muladdada min alladidi ne alladid shine sharan fuska idan aka ce alladidan sharan fuska guda biyu mi yake nihi da muladdada ma'ana ina wange-wange na rasa inda zan saka kaina shine yace fastami'iha saurararta ma'ana wannan labari da zan baka ajibatan wato mai matukar mamaki ce gada ratini ta bar ni muladdada ina mai wange-wange ana min sakini saruja yace ni ina daga cikin mazauna na birnin saruja zawid dini ma'abuta addini walhuda da shari'a kuntu za sarwatin da na kasance mutum ne ma'abucin yalwa ta dukiya, biha a birnin Saruja, wa muɗa'an na zamanto abin biya sai abin da na ci, musawwada kuma ina abin shugabantarwa. Marba'i ya ce gidana ma'alafu biyofi, wato masaba ce ta baki, ma'ana in sun tafi ma dawowa suke. Idan aka ce ma'alaf masaba inda ka saba kana kai kawo shine yace marba'i gidana ma'alafu dhuyufi masaba ce ta baki ma'ana sukan yi kai kawo wa mali lahum suda yace dukiyata wato lahum suda yace wawiya ce wato gare su ma'ana gata nan karazibe duk wanda yake so ya dauka wa mali lahum sudan yace dukiyata wato gare su sudan ya ce gata nan wawuya ko kuma ka ce sakaka ko ka ce karazibe gaya can a ya hasabula insanu an yi turaka suda ashtari alhamda billuha ya ce nakan sayi yabo na jama'a billuha da kyautukan da nake wa'aƙil irda ina kiyaye mutunci na biljada game da kyautar da nake yi ma jama'a domin ita kyauta tana kare mutuncin mutum ya ce la'ubali bi mumfisin ya ce ba na kula da duk wani abu wanda yake tsadadde mai kima mai daraja ɓaha da ya hallaka filbazile a wajen kyauta wannan da baiwa ma'ana duk wani abu wanda yake mai tsada mai kima mai daraja da na ɗauka na bayar da kyautarsa ya ce wannan duka ban damu da shi ba shi ne ce la'ubali ba na kula bi mumfisin da duk wani abu wanda yake tsadadde baha da ya hallaka filbazili game da kyauta wannan da da baiwa uƙidun na rabil ya fa'i ya ce ni ne fa nake rura wuta bil ya fa'i a kan tudu an gane ko ko kuma ka ce a kan dutse menene hikima don baƙi masu tafiyar dare su hango hasken wannan wuta su zo a yi musu sha biyu ta arziki ko an ce a yi musu goma ta arziki shi yasa al'adar larabawa tun a shahiliya duk wani mutum wanda yake mai karamci mai kyauta baya gida a korami sai a tudu an gane ko saboda duk wani wanda yake mabukaci mai tafiyar dare da zaran ya hango wutar zai zo domin a taimaka a yi masa sha biyu ta arziki amma shi marowaci ko matsoraci a kuremi yake gida shi matsoraci don kar abokan gaba su hango su kai masa farmaki marowaci shi kuma don kar a hango wutar gidan shi tana tashi a zo a nemi cewa ya taimaka to shi yasa in ka isa akan tudu kake yin gida to shine yace uqidun nara yace ina hura wuta ta yi ma baki gara bil ya fa'i wato akan dutse ko kuma ka ce akan tudu idan niksu lokacin da malalaci shine marowaci ahmada ya wuce wutarsa wanda shi kwata-kwata baya so wani ya gani ya ce to ni tawa akan tudu ko akan dutse nake rurata wa yaranil mu'ammiluna al mu'ammiluna masu gurin neman taimako da agaji a gona waya rani malazan suna ganin cewa ni mafaka ce ta fakewa wa makasida kuma ni manufa ce wadda ake wadda ya dace a nufato ta waya rani mu'ammiluna masu gurin neman taimako da agaji suna ganin cewa ni malazan wata mafaka ce wa makasidan kuma da manufa wadda ya dace a nufatuta lam yashin bariki sadin mai tsananin kishirwa lam yashin bariki bai taba kallon walƙiyata fansana ya koma ya shtaki sada yana kai kukan kishirwa ma'ana duk wani mai kishirwa idan ya zo to za a ƙosar da shi ba maganar ya koma kuma ya kai kukanta shine ya ce lam yashin bariki sadin sadin mai tsananin kishirwa lam yashin bariki bai taba kallon walƙiyata fansana ya koma ya shtaki sada yana kai kukan kishirwa ya ce la ya ce ko ɗaya wala rama ƙabisun kada hazandi ƙabisun mai ɗaskwanar mai neman ɗaskwanar wuta wala rama bai taba neman kada hazandi ƙyasta dutsen ƙyastuna fa aslada ya taurare masa ma'ana kinaya ce duk wani mabukaci mai neman taimako da agaji bai taɓa ƙwanƙwasa min gida ya nemi cewa in taimaka masa ban taimaka masa ba shine ya ce lawala rama ƙabisun ƙada hazandi ya ce ko ɗaya ya ce ƙabisun mai neman ɗaskwanar wuta wala rama bai taɓa neman ƙada hazandi ƙyasta dutsen ƙyastuna fa aslada dutsen ya taurare masa ya ce ɗalama sa'adar zamanu ya ce ba yau ba ya ce zamani ya taimaka mun fa asbahatu mus'ada ya ce sai na zamanto mus'ada wanda yake ma'ana abin taimakawa ma'ana na zamanto mawadaci faƙaballahu ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya hukunta an yi gayyira ma kana awwada ya canza mun abin da ya kasance ya saba mun shi shine na ni'imomin da yake jaddada mu to Allah sai ya hukunta cewa lamari zai canza bawwa ar-ruma ardana ubangiji ta'ala sai ya saukar da rumawa an gane ko arna kenan rumawa ardana kasar mu ta saruja ba'ada biginin yace bayan keta ta wallada wadda ta haifafa a cikin zukatansu saboda daman shi kafiri ba shi da wani babban makiyi sama da mumini lafazin bigin ita ce keta ga ya can am hasiban lazina fi qulubihim maradun allan yukhrijallahu adghanahum adghan jam'i ne na bigin keta kenan shine amr ibn kulsum yake cewa wa inna digna ba'da digni yabdu wa yuk alaika wa yukriju da'ad dafina shine yace bawa ar-ruma ubangiji ta'ala sai ya saukar da rumawa ardana wato kasar mu ba'da digni wato bayan wata kita tawallada wadda ta haifafa wato a cikin zukatansu wanda lokacin nan su rumawa addinin mushau suke su kuma babu wanda suke yaƙa sama da jama'a ta musulmi shine sai yake faɗa ya ce fastabahu harima man sadafuhu muwahida sai suka halitta ma kansu harima duk wani abu wanda yake mai alfarma na mansa da fuhu wanda suka same shi muwahida cewa mai tauhidi ne duk wanda suka same shi musulmi ne mai tauhidi to duk abin nashi wanda yake mai alhurma sai suka halitta idan aka ce harim abin da mutum yake tsare-tsare nashi matar shi ko ‘ya'yansa ko dukiya shine ake kira da harim fastabahu suka halitta ma kansu harima duk wani abu wanda yake mai alfarma na dukiya da mata da ‘ya'ya mansa da fuhu na wanda suka same shi muwahida mai tauhidi wahawau suka tarar da kulla mastasarra bihali duk abin da na ɓoye a wannan birni namu na saruja wa ma bada da abin da ya bayyana na dukiyata gaba ɗaya suka tarar da shi zuwa gare su ma'ana suka wawushe shi ne ya ce wahawau suka wawushe kulla mastasarra bihali duk wani abu da ya ɓuyanawa a wannan birni namu wa ma bada da duk abin da ya bayyana na dukiya suka tarar da shi zuwa gare su ya ce fata ɗauwahatu don haka sai na jefa kaina filbiladi a cikin garuruwa bana nan bana can ɗaridan ina rugegge musharrada ina abin nisantawa ga gida an gane ko shi ne ya ce fata ɗauwahatu sai na jefa kaina filbiladi a cikin garuruwa an gane ko kullun cikin tafiye-tafiye nake ba na nan ba na can ɗaridan ina wato rugegge ko ka ce ina abun korewa ɗarid fa'il ne bi ma'ana maf'ul ai maturud musharrada ina abun nisantawa ga barin gida ajtadin nasa ina neman kyauta a gun jama'a ba da ma kuntu min qablu mujtada bayan da na kasance ni ne ake neman kyauta a gona ajtadin nasa ina neman kyauta a gun jama'a ba da ma kuntu bayan na kasance min qablu gabanin haka mujtada a gona ake neman kyautar yace wato rabi khasasatun ana ganin wato wata tsananin bukata tare da ni atamanna la harrada wadda ma nake gurin hallaka wato saboda ita fata ma nake mutuwa ta zo ta ɗauke ni don na huta khasasa ita ce tsananin bukata ga ya can wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa shine yace wa turabi khasasatun ana ganin wata tsananin bukata tare da ni shine talaucin da ya addabe ni atamanna laharada ya ce ina ma gurin hallaka saboda ita walbala'ul ladhi bihi shamlu unsi tabaddada yace da bala'i da musiba allazi wanda shamlu unsi haduwar ɗebe kewa ta tabaddada ta ɗaiɗaita bihi a sababinsa walbala'u da bala'i allazi wanda shamlu unsi haduwar ɗebe kewa ta tabaddada ya ce ta ɗaiɗaita bihi a sababinsa. Ya ce istiba ubnati, bala'in ya ce shi ne wato riba ce ‘yata da suka yi, allati asaruha wadda wato suka riba ce ta lituftada ya ce ina fama ne domin a fanso ta a yobelinta. An gane ku su waɗannan rumawa, ɗiyar ɗiyata ta cikina wato suka riba ce ta lafazin istiba'u minan wato sabiya ne idan aka ce sabiya ita ce baiwa wadda aka riba ce shine yace istiba'u ibnati riba ce yata da suka yi allati asaruha wadda suka riba ce ta lituftada yace domin a fanso ta yace fastabin mihinati yace ya kai dan uwa mai hankali yace ka lura da mihinati jarrabawa ta wadda nake ciki fastabin ka gane da mihinati jarrabawa ta wadda nake cikinta wa mudda ka meƙa yadan hannunka ila nusrati zuwa taimaka min wa ajirni yace ka taimaka min minas zamani game da zamani ka tsiratar da ni minas zamani game da wani zamani yake cewa minas zamani game da wannan zamani faƙad jara ya ce tabbas wannan zamani ya karkace ya yi zalunci a kaina wa'atada ya ƙetare iyaka a kaina wa ajirni wato ka tsiratar da ni minas zamani game da wannan zamani faƙad jara tabbas wannan zamani ya karkace ya yi zalunci a kaina wa'atada kuma ya ƙetare an gane ko wa'atada ya yi ta'addanci ya ƙetare a kaina wa'a inni ya ce ka taimaka min alafa ka kibnati a bisa wato fanso da ɗiyata min yadil ida wato daga hannun makiya abokan gaba ya ce fabiza ya ce da wannan taimako ne alma'afimu wato dukkan wasu zunubai na bawa talmahi suke gogewa amman tamarrada wato ga wanda ya yi tsaurin kai ya ƙetare iyaka ta Ubangijinsa. An gane ku da irin wannan abu ne wato yake goge dukkan wasu laifukansa. Ya ce wabihi da irin wannan taimako ne tukubalul ina batu ake karɓar komawa zuwa ga Ubangiji mimman tasahada ga wanda ya kyamaci duniya ya koma zuwa ga Ubangijinsa. A irin wannan taimako ne yake samun karɓuwa a gun Ubangiji, subhanahu wa ta'ala. ya ce wa hawa kafaratun ya ce wannan taimako da za a mun ya ce shi ne kankarar laifi liman zaga ga duk wanda ya karkace gabarin tafarki na gaskiya min ba'adi mahatada bayan ya shiryu an gane ku duk mutumin da ya kauce ma ya karkace gabarin tafarki na gaskiya bayan shiryuwa to da irin wannan taimako ne ake kankare masa laifinsa kamar yadda aka hakaito akwai wani alkali na birnin mazar shine ibnu kudiri wanda mazar gari ne wanda yana kusa da basra to alkali ne kuma mashayi ne sai ya tuba zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya yi alkawalin cewa ba zai koma shan giya ba bayan wani lokaci sai ya warware alkawalin ya koma sha to bayan ya koma shan giya sai ya halarci wani masallaci a birnin Basra, masallacin Banu Haram. An gane ko wanda wannan makama take kai dangane zuwa wannan kabila. Sai ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya koma zuwa gare shi da kyakkyawar niyya, sai yake tambayar jama'a menene abin da zai kankare masa laifinsa. to a wannan lokaci sai aka yi dace akwai wani mutum a cikin masallacin daga cikin mutanen birnin Saruja sai ya tashi sai ya meki sai yake cewa ina da ‘yata wadda wato makiya Romawa suka ribace ta, don haka kafarar zunubinka, kafarar zunubinka shi ne kaimun sadaka da abin da zan iya yi belin ɗiyata. A lokacin nan shi wannan alkali Ibn Qudri sai ya ɗauki dinari goma ya bashi. yana karɓar wannan dinari goma da ya fita ma kawai sai je ya shige gidan giya ya ringa sha ya ringa sha ya ringa sha sai da ya kashe wannan kuɗi gaba ɗaya dinari goma labari sai ya cin ma shi wannan ibnu kudiri wanda ya ba da dinari goma domin a yobelin ɗiyar da aka riba ce cewa shine kankarar laifinsa kuma wanda ya karɓa ga ya je gidan giya ya shanye giya da kuɗin sai ya yi nadama akan abin da ya yi na wannan kudade da ya bashi ya samu damuwa da bakin ciki to shine sababin abu da shi a wannan abul qasim abu muhammad al qasim al hariri da ya ji wannan labari shine sai ya tsara wannan makama ita wannan makama ita ce farkon makamar da ya wallafa an gane ko da ya kaga to wannan makama da aka ga sai aka ga ta kayatar ta ma fi badi'uz zaman to lokacin nan sai ya ringa yi ya ringa yi sai da ya yi makama arba'in mutane sai suka nema cewa ai ya kamata ya cike musu ta zamanto hamsin shine sai ya ƙara goma to shine a nan ya ce wahawa kafaratun liman zaga min ba'adi mahatada kenan waccan kissa ta ibnu qudri ita ce kenan ya ɗauka a sababin da ya wato ya wallafa ya kaga wannan makama kuma ya dangana ta zuwa wannan kabila ta banu haram domin a masallacinsu ne abin ya faru shine yace wala in kuntum munshidan yace ya ku jama'a in har na tsaya a cikin ku ina mai rera waka yace to falaqad fuhtu murshida yace ai tabbas nayi furici ina mai shiryar da jama'a yace faqbalin nusha yace ya kai mai hankali ka karbi galgadin da nayi maka wal hidayata da shiriya washkur ya ce ka yi godiya liman hada ga duk wanda ya shiryar da kai ya nuna maka hanya wasu mahil ana kai kyauta a yanzu take yanke ba tare da jinkiri ba tare da latti billazi da abin da ya tasanna ya sauƙaƙa lituhuma da don a gode maka a gobe kiyama ala abu zaidi abu zaidi sai yake faɗa ya ce falamma atmamtu hazramati lokacin da na cika wannan surutu nawa idan aka ce hazrama shine wato yawaita zance surutu kenan falamma atmamtu hazramati lokacin da na cika surutu na wa uhimal mas'ulu sidqa kalimati aka fahimtar da aka ganar da almas'ulu wanda aka roƙa wato almas'ulu wanda aka roƙi wa uhimal mas'ulu mas'ulu aka fahimtar da almas'ulu wanda aka yi ma roƙo sidika kalimati gaskiyar kalimata agrahul karamu ila alkarmi bi muwasati yace alkaramu kwadai agrahu sai shuna shi ila alkarmi zuwa yi min kyauta bi muwasati game da taimaka mu lafazin alkaram karmu manta ya gabata shine kwaɗayin nama shine ake nihi da alkaram shine yace agrahul karamu kwaɗai sai ya shuna shi ilal karami zuwa yi mun kyauta bi mu'asati game da taimaka min waragabahul kalafu wato wata tsananin bege waragabahu sai ya kwaɗaitar da shi bi hamlil kulafi game da ɗaukan nauyaye-nauyaye ko kuma bi hamlil kulafi game da ɗaukan wahalhalu fi muƙasati game da abin da nake gogegeniya da shi. Lafazin kulaf jam'i ne na kulfa, in aka ce kulfa shine almashakka wahala kenan. Amma lafazin alkalaf shi kuma wannan tsananin so da bege ga ya can kaliftu bi madhil hashimi Muhammadi. sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam shi ne ya ce waragabahul kalafu wato tsananin bege sai ya kwaɗaitar da shi bi hamlil kulafi game da ɗaukan wahalhalu fi muƙasati game da gogeggeniya da ni farabaka li alal hafira wato sai ya min kyauta take yanki an gane ko idan aka ce alhafira take yanki kenan karo na farko ga ya can a'inna lamar duduna filhafira kenan karo na farko kenan shine yace faradaka li alal hafira sai mun kyauta a bisa karo na farko wa nabahaliya bil idatil wafira kuma ya dan mun yayyafi bil idatil wafira wato da wani alkawali na kyauta alwafira wadda take cikakka fanqalabtu ila wakri sai na juya zuwa shekata lafazin alwakru shine gidan tsuntsu amma anan me yake nufi gidansa jam'un shine aukar farihan bi nujhi makri yace ina mai farin ciki da murna game da wato shine cin nasara na makri wato makirci na farihan ina mai farin ciki da murna da jin daɗi bi nujihi makari da cin nasara na wato wayona da dabarata wa qad hasaltu min sawgil makidati ala saw ala sawgis sarida yace tabbas na samu min sawgil makida game da kera wato makirci da wayo ala sawgis sarida a bisa hadiyar asarida wato gurasa wa wasaltu min haukil qasidati ila laukil asida na sadu min haukil qasida game da saƙa wato ƙasida waƙe ila laukil asida izuwa tauna al'asida wato nau'in abinci ne al'asida wadda kar mu manta ya gabata wani nau'in abinci ne da suke sarrafawa shine yace wa wasaltu na sadu min haukil kasida game da saƙa alƙasida shine waƙi ila laukil asida zuwa tauna al'asida abincin da ake kiran shi asida qala al-haris ibn hammam al-haris dan hammam yake faɗa fa qultu lahu sai nace da shi subhana man abda'aka sarki ya tabbata ga ubangijin da ya kage halittarka fama a azama aka, menene mafi girman yaudararka wa akhbasa bida'aka menene mafi munin bid'arka fastagraba fi dhahiki wato sai ya kilkile da dariya ya kai matuƙa thumma da gaira murtabiki sannan sai ya sabu waƙa wato ba tare da jinkiri ba irtibak shine ma'ana tibkewar harshe ya zamanto mutum yana da i'ina shine yace min yace summa anshada sannan sai ya sabu waka gaira murtabikin wato ba yana mai i'ina ba ma'ana yana jinkiri ishi bil khida'i fa anta fi daharin banuhu ka usdibisha wa adir qanatal makri hatta tastadira rahal ma'isha وسل النسور فإن تعذر صيدها فقنا بريشا وجن الثمار فإن تفت كفرد نفسك بلا هشيشا وأره فؤادك إن بعد هر من الفكر المؤيشا فتغاير الأحداث يؤذن باستهالة كل إيشا يجي إش بالخداع يجي كرايو بيودرا أنغانيكو Ish ya ce ka rayu bil khida'i wato game da iya yaudara da damfara ya ce fa an tafi da harin ka san da cewa fa kana cikin wani zamani wanda banuhu ‘ya'yan zamanin ka usdi bisha yadda ka san zakunan dawan bisha haka suke wanda zakun wannan ita shi dawan bisha dawa ne wanda yake da zakuna waɗanda suke miyagun zakuna wanda ba sa saurarawa shine can yake cewa ka aslin min al'arabi min duni bishatin wa dunal gumairi amidatin ligadwara dawa ne wanda yana birnin cikin ƙasar yaman wanda kuma ya shahara da zakuna rukukinsu ne shine ya ce ish bilkidai ya ce ka rayu da yaudara fa an tafi da harin domin kai kana cikin wani zamani banuhu ‘ya'yan zamanin don rashin kirki’ ka usudi bisha yadda ka san zakuna na dawan bisha haka suke ya ce wa adir ƙanatar makare ya ce juya ka sausawa wato ta makirci ta wayo da dabara hatta ta stadira rahal ma'isha ya ce don ka juya wato dutsen niƙa na rayuwarka ya juya ka samu garin da za ka tuƙa ka yi tuwo an gane ko ma'ana ka juya ka sausawa ita ce goron mashi ta yaudara ya ce wasilin nusura ya ce duk wasu mekina ya ce ka farauce su lafazin annusur jam'i ne na wato nasir shine ma'ana meki ya ce wasilin nusura ya ce ka farauce mekina fa'in ta'azzara in har fa'in ta'azzara saiduha in har farauce ta yawu ya tugare ka ka kasa ya ce faka na abin risha in gashin ma ka samu ka wadatu da shi amma farko ka yi ƙoƙari duk wani ne ke ka farauce shi ya ce wajen istimara ya ce ka ɗashi ‘ya'yan itace ka cira ya ce faɗin ta futka in har sun kubce maka hannunka ya kasa cirowa ya yi tsawo ya ce faraddi nafsaka bil hashisha ya ce ka hure ranka bil hashisha game da cin ciyawa amma harko karka nemi cin ciyawa ihwa ma duk wani ‘ya'yan icce sai ka tsinko shi in ka kasa in ya so ka dangana da cin ciyawa. Ya ce wa arihi fu'adaka ka hutatar da zuciyarka inna ba da harun in har zamani ya ɗaukaka ya dakushe maka min alfikiril mu'isha game da tunani wanda yake wato mai sanya raunin hankali ma'ana ka hutatar da zuciyarka ma'ana wa arihi fu'adaka ka hutatar da zuciyarka minal fikiril mudisha game da tunani mai tauye hankali inna ba da harun in har zamani ya ɗaukaka gabarinka ya dakushe ya ce fatagayurul ahadasi canzawar wato al'amurra yau da gobe ya ce yi uzinu yana sanar da mutum biski halatti kulli isha game da canzawar dukkan wata rayuwa da mutum yake ciki ma'ana in dai kaga musibu suna canzawa in wannan ta wuce wannan ta biyo baya domin lafazin al'ahadaf jam'i ne na hadas ma'ana musiba ta zamani da take samun mutum shine ya ce fatagayurul ahadasi wato canzawar masibu daga wannan sai waccan ya ce yu'zinu yana sanar da mutum bistihalati kulli isha game da jirkitar dukkan wata rayuwa da yake ciki nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك